الواحد القهار أنعم على العباد هذه الدار وجعلها مكان بلاء واختبار ووعد الطائعين بجنات وأنهار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له التواب, التواب الغفار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أثمرت الأشجار وما تفتحت الأزهار أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل ومجاهدة النفس وتجديد التوبة واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين عباد الله تعالوا اليوم نتأمل آية في كتاب الله تعالى فالقرآن الكريم فيه رحمة وهدى وموعظة وشفاء يقول المولى جل وعلا في تنزيله المحكم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين ذكر جل وعلا في هذه الآية أربعة أشياء الأول أنه يحيي الموتى مؤكدا ذلك متكلما عن نفسه بصيغة التعظيم الثاني أنه يكتب ما قدموا في الدنيا الثالث أنه يكتب آثارهم الرابع أنه أحصى كل شيء في إمام مبين أي في كتاب بين واضح وسوف نركز حديثنا حول الثالث وهو الآثار ونعرض للبقية باختصار قال سبحانه إنا نحن نحيي الموتى قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى أي نبعثهم بعد موتهم لنجازيهم على أعمالهم وفي الجملة التي بعدها قال ابن جرير رحمه الله تعالى ونكتب ما قدموا في الدنيا من خير وشر وصالح الأعمال وسيئها وفي قوله وآثارهم قولان مشهوران عند أهل العلم وكلاهما صحيح ولا تعارض بينهما بل لكل منهما شواهد في القرآن والسنة التفسير الأول قال الحسن وقتاده رحمه الله تعالى وآثارهم يعني خطاهم فعن جابر بن عبد الله العنساري رضي الله عنهما قال خلت البقاء حول المسجد فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد قالوا نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك فقال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم دياركم تكتب آثاركم أخرجه مسلم ومما يشهد لذلك المعنى من القرآن قوله سبحانه في المجاهدين ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم فخطواتك إن كانت في خير كتبت لك أجرا وإن كانت في معصية كتبت عليك وزرا والتفسير الثاني آثار الخير وآثار الشر فيموت الإنسان ويبقى أثر عمله الذي عمله في حياته وما سنه في حياته وصار فيه قدوة قال السعدي رحمه الله تعالى وآثارهم وهي آثار الخير وآثار الشر التي كانوا هم السبب في إيجادها في حال حياتهم في حال حياتهم وبعد وفاتهم وتلك الأعمال التي نشأت من أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم فكل خير عمل به أحد من الناس بسبب علم العبد وتعليمه ونصحه أو أمره بالمعروف أو نهيه عن المنكر أو علم أودعه عند المتعلمين أو في كتب ينتفع بها في حياته وبعد موته أو عمل خيرا من صلاة أو زكاة أو صدقة أو إحسان فاقتدى به غيره أو بنى مسجدا أو محلا من المحال التي يرتفق بها الناس وما أشبه ذلك فإنها من آثاره التي تكتب له وكذلك عمل الشر انتهى كلامه رحمه الله تعالى انتهى كلامه رحمه الله تعالى وقال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان وأن معنى آثارهم هو ما سنوه في الإسلام من سنة حسنة أو سيئة فهو من آثارهم التي يعمل بها بعدهم انتهى كلام الشنقيطي رحمه الله تعالى وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل أخرجه الشيخان قال النووي رحمه الله تعالى وهذا الحديث من قواعد الإسلام وهو أن كل من ابتدع شيئا من الشر كان عليه مثل وزر كل من اقتدى به في ذلك العمل مثل عمله إلى يوم القيامة ومثله من ابتدع شيئا من الخير كان له مثل أجر كل من يعمل به إلى يوم القيامة نعوذ بالله من الضلالة ومما يشهد لذلك التفسير قوله تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون عباد الله ويشهد أيضا لهذا التفسير حديث من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء أخرجه مسلم ومن هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أخرجه مسلم إخوة الإيمان تعالوا إلى بعض الأمثلة من آثار الخير وهو تربية الولد وهي تربية الولد على التمسك بالدين وهذا إمامنا أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى إمام أهل السنة والجماعة قد توفي والده وهو صغير فقامت أمه على تربيته ونشأته على حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يقول رحمه الله تعالى حفظتني أمي القرآن وأنا ابن عشر سنين وكانت توقظني قبل صلاة الفجر وتحمي لي ماء الوضوء في ليالي بغداد الباردة وتلبسني ملابسي ثم تتخمر وتتغطى بحجابها وتذهب معي إلى المجلس الصلاة ولطلب العلم لبعد بيتنا عن المسجد ولظلمة الطريق فغرست فيه غراس الإيمان منذ الصغر ليسحب فيما بعد, فيما بعد إماما لأهل السنة والجماعة عباد الله اليوم صارت مواقع التواصل تحتل جزءا كبيرا من حياة الناس وبعض الموفقين يستفيد منها من نواح دنيوية ودينية فينشر من خلالها علما أو صدقة فتكون من آثار الخير الباقية الجارية فتكون من آثار الخير الباقية الجارية للإنسان وبعضهم هي عليه وزر وآثار فهو ينشر عبرها محرمات فتكون أوزارا مستمرة فيجد مع أوزاره يوم القيامة أوزار ملايين بسبب ما نشره نعوذ بالله من الضلالة عباد الله وعدد مشاهدات مقاطع الفيديو في أحد المواقع الشهيرة عشرة الملايين فهنيئا لمن, لمن استغلها في الخير وما أعظم خسارة من استخدمها في شر معشر الكرام حري بالمسلم أن يحذر مما يستمر إثمه وليحرص على ما يجري نفعه بعد موته فتبقى آثارها وتستمر أجورها بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على خير الأنبياء أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله يوانا مسوء البركة يو خطبر مو ذات تتوناني game da wata aya guda ɗaya a cikin alƙur'ani mai girma ‘yan uwana mu sani cewa ƙur'ani littafi ne da ke ɗauke da shirya da rahama da wa'azi da waraka Allah maɗaukakin sarki yana faɗa a cikin littafinsa mai tsarki yana cewa inna nahnu nuhil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin yan uwa wannan ita ce ayar da hudubar mu ta yau za ta mai da hankali akan ta insha Allah ta'ala akan ta zamu tattauna mu dauki darsan da suke cikin ta fatan mu amfana da abin da yake cikin ta yan uwa wannan aya a cikin alqur'ani mai girma Allah madaukakin sarki ya ambaci abubuwa guda hudu ne a cikin ta abu na farko yayi bayani cewa shi yake rayar da matacce inna nahnu nuhyil mauta haƙiƙa mu muke rayar da matacce abu na biyu Allah maɗaukakin sarki ya yi bayani game da cewa annahu yaktubu ma qaddamu fid duniya sannan yana rubuta duk abin da mutane suke aikatawa a duniya komai ƙanƙantarsa komai girmansa a fili suka yi a ɓoye suka yi tare da wasu suka yi su su kaɗai Allah maɗaukakin sarki zai rubuta shi ya kiyaye a ranar tashin kiyama za a nuna masa duk abin da muka yi Allah maɗaukakin sarki yana rubuta shi abu na uku daga cikin abin da ayar ta kunsa ayin uwana masu albarka shine annahu yaktubu atharahum cewa Allah maɗaukakin sarki yana rubuta gurbin ko abin da mutane suka bari abin da mutane suka aikata amma yana bibiyar su ladansa ko alhakinsa a rayuwarsa da bayan sun mutu dan uwana mai albarka aiki ne ka aikata shi ya wuce kai ma kana gani ka manta da shi amma ladansa yana binka Allah maɗaukakin sarki yana baka ladan wannan aikin da ka riga ka gabatar da shi tun lokacin da kake raye har zuwa lokacin da za a sa ka a cikin kabari ladan yana bibiyar ka sai Allah ya tashi kiyamarsa shine wa naktubu ma qaddamu wa naktubu ma qaddamu wa atharahum sannan abu na hudu Allah madaukakin sarki yace annahu ahsa kulli shay'in fi imamun fi imamun mubin hakika Allah madaukakin sarki yana kiyaye komai da komai a cikin littafinsa mabayyani wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce shine lauhul mahfuz wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce takaddu na ayyuka kenan da ake rubuta ayyukan bayi a cikin su ala ayi halin Allah madaukakin sarki yana kiyaye wancan abin da yake rubutawa da kuma abin nan da mutane suka aikata suka bar shi yan uwa mu sani cewa wannan gaba ta uku faɗin Allah madaukakin sarki cewa wa asarahum nan ne gabar da hudubar mutewa za ta mai da hankali a cikin ayar ita ayar gaba ɗayanta ba tsuranta dukanta za mu ɗauka mai bayani a kanta ba a gaba ɗaya ce a cikin abubuwan nan guda hudu maka ambata inna nahnu nuhil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum to wa atharahum shine inda hudubar mu zai mai da hankali akai ma'ana abubuwan da mutane suke bari bayan sun mutu da suna raye abin zai ci gaba da zuwan musu shi sa za mu ɗan yi fassara ta kurkusa ta fito da ma'anonin sauran daga baya kuma sai mai da hankali akan abin da ya shafi abin da muka tsara hudubar domin sa Allah madaukakin sarki yace inna nahnu nuhil mauta babban malamin tafsiri a Sheikh Muhammad Nasir Sa'idi Allah madaukakin sarki masa rahama yake cewa ai abin da Allah madaukakin sarki yake nufi da wannan gabar shine aina ba'athahum ba'da mautihim za mu tashi mutane bayan mutuwarsu linujazihim dan mi musu sakamako mu sakanta musu ala a amalihim akan ayyukan da suka aikata ma'ana Allah madaukakin sarki bayan kowa ya mutu Allah madaukakin sarki kuma zai tashe shi wannan tashin shi Allah subhanahu wata'ala yake ishara a nan wajen ma'ana inna nahnu nuhyil mauta haƙiƙa mu muke mu ne za mu raya matattu bayan sun riga sun mutu domin me domin mu sakawa kowace rai gwargwadon abin da ta aikata idan alkhairi ne mutum zai ga alkhairi idan kishiyar haka ne mutum zai ga kishiyar haka Allah madaukakin sarki ya tsare mu sannan faɗin Allah madaukakin sarki da yace wa naktubu ma qaddamu babban malamin tafsiri shaykhul mufassirin ibn jarir at-tabari Allah ya masa rahama yake cewa abinda wannan ayat take nufi shine za mu rubuta abin da duk mutane suka gabatar fi duniya a rayuwarsu ta duniya min khairin na ayyukan alkhairi wa sharrin da ayyukan sharri wa salihil amali wa sayyi'iha da nagartattun ayyuka da kuma munanan su dukkanin su Allah madaukakin sarki yana rubuta duk abin da ka san ka aikata to akwai mala'iku da Allah madaukakin sarki ya ware aikin su kenan su rinka binka suna rubutawa kiraman katibina ya'lamuna ma taf'aluna wannan rubutun da suke yi shine za a zaro shi a fito da shi ranar tashin alkiyama a baka a ce iqra'a kitabaka kafa bi nafsika yawma alayka hasiba karanta littafin ka da kanka ba wanda zai maka alƙalanci a yau kai da kanka zaka yi kanka alƙalanci me ka aikata a fili me ka aikata a boye karanta ka faɗa mutum ya karanta ya karanta ya karanta ya ga duk abin da ya aikata babu abu guda ɗaya wallahi da zai ɓoyi daga Allah maɗaukakin sarki mutum hankalin sai ya tashi ya firgita ya razana ya ce mali hadal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wannan wannan irin littafi ne haka baya kyala dan karamin abu komai kankantarsa ba kuma ya barin babba duk sai ya kiyaye Allah ya ce wa wajadu ma amilu hadiran za su samu duk abin da suka aikata a halarci gashin Allah ya halatto da shi yanzu aiki muke ta uwa aiki muke ta yi sabo kake yi daidai kake yi kai ta yi Allah yana rubuta kuma ya kiyaye za ka karanta ranar tashin alkiyama shi ne wa naktubu ma qaddamu muna rubuta duk abin da mutane suke gabatarwa na aiki sannan Allah madaukakin sarki ya ce wa asarahum haka nan muna rubuta abin da mutane suka bari abin da ka aikata ka bar shi wanda ladansa ko alhakinsa zai bibiye ka kana raye da bayan ka mutu wannan gaba ta wa afarahum wanda na gaya mana uwa ita ce gabar da zancen mu zai fi mai da hankali a kanta akwai fassarori guda biyu mafiya shahara da malamai da malaman tafsiri suka kuma kowace fassara fassara ce da ta dace da ayar kuma karɓaɓɓiya a wajen malamai yan uwa fassara ta farko ita ce al-imamu hasan albasari da shi da qatada Allah ya musu rahama gaba ɗaya suka ce abinda ake nufi da asarahum shine khutahum tattaki da mutum yake yi zuwa wajen aikin alkhairi ko tattaki da zaka ka tafi zuwa wajen shari yanzu fitowarka daga gida daga masallaci daga gida zuwa masallaci adadin takun da kai duka lada Allah madaukakin sarki yake rubuta maka haka nan kuma da fitowa kai za ka tafi wajen saɓan Allah maɗaukakin sarki har ka je inda za ka je alhaki ake rubuta maka kafin ka je ka fara aikata aikin takun kawai da kake yi la alhakinsa ake rubuta maka shine wa afarahum tattaki da mutane suke malamai sun yi hujja ƙarƙashin wannan gabar da hadisai da dama da kuma ayoyi hadisi na farko shine hadisin jabir ɗan abdullahi al-ansari Allah ƙara masa yarda yace wani lokaci an samu rarar guri a kusa da masallacin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi akwai gurbin da aka bari babu kowa a wajen akwai wata kabila mai suna banu salama sun kasance su kuma suna nesa da masallacin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi daga gidajensu zuwa masallaci suna shan wahala na tafiya akwai ratar zango akwai ratar tafiya saboda haka da suka ga wannan gurbin gashi ba kowa sai suke nema su taso daga inda suke daga unguwarsu daga rigarsu su dawo kusa da masallaci don su rinka samun damar halartar sallah akan lokaci saboda haka sai labari ishe wa manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ga abin da banu salama suke niyya yi za su taso daga unguwarsu saboda nisa su dawo kusa da masallaci annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi yasa aka kirawo su yace ya ku banu salama na samu labari kuna so ku taso daga unguwarku ku dawo kusa da masallaci domin nisan unguwarku da masallaci suka ce ya rasulallah wannan batu haka yake mana so domin mu rinka samun sallah annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace banu salima diyarakum tuktabu atharakum ai ilzamu diyarakum iskanu diyarakum ku zauna a inda kuke ku zauna a can unguwarku mai nisan tuktabu atharukum duk takun da kuke Allah madaukakin sarki zai rinka rubuta muku wannan daga bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya gaya musu cewa ku zauna unguwarku mai nisa takun da kuke fito zuwa masallaci ka biyo ta hanya mai nisa wannan duk takun da za ka yi ka taka ka ajiye ka taka ka ajiye lada ake rubuta maka har ka zo masallaci kafin fa ka shigo masallacin ke na dan uwa idan ka shigo masallaci ka zauna kana jiran liman ya zo ana kuma rubuta maka ladan sallah wata irin garaba sa kenan yan uwa yanzu zaman da kuke kuna jiran liman limami ya zo a tara sallah ladan sallah ake rubuta kowane ɗaya daga cikin ku kamar kana sallah ne har limami ya zo haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa jiran sallah ka jira ka jira zuwa lokacin sallah ka zauna wannan ladan sallah ake rubutawa mutum to wasu daga cikin malamai suka ce wannan shine ma'anar a wa asarahum saboda wannan hadisi da imam muslim ya fitar da shi har yanzu yan uwana masu albarka daga cikin abin da ke nuna mana cewa wannan fassara tasu ta asarahum abin da ake nufi da shi shine taku akwai aya alqur'ani mai girma da Allah madaukakin sarki ke bayani game da mujahidai sai ce wala yaqta'una wadiyan illa kutiba lahum ba za su yanke wani wadi ba masu tafiya zuwa jihadi daga nan garin sun tashi za su tafi Kaduna za su tafi Zaria za su tafi Lagos za su tafi duk wani gari domin su je su yada kalmar Allah madaukakin sarki sai Allah maɗaukakin sarki ce wala ya ƙa'una wadiyan ba za su yanke wani rata na tafiya ba ba za su yanke wani zango na tafiya ba illa kutiba lahum sai an rubuta musu ladan wannan takun da suke yi in ji Allah maɗaukakin sarki to shi sa ƴan uwana masu albarka mu sani cewa takun mu da muke yi zuwa wajen da za mu je mu gabatar da wani abu na alkhairi ƴan uwala da ake rubuta mana hakanan takun da mutum zai yi zuwa inda zai je ya gabatar da wani abu na sharri shi kuma alhaki ake rubuta masa har ya je gabatar da wannan abu to shi sa duk inda zaka je ka sani aikin alkhairi zaka je ka gabatar ko kishiyar haka idan aikin alkhairi zaka je ka gabatar ga abin da Allah madaukakin sarki ta nadan maka idan kishiyar aikin alkhairi zaka gabatar ga abin da Allah madaukakin sarki ta nadan maka saboda haka ƴan uwa sai mu kiyaye da duk inda zamu je mu taka da kafan mu dan wannan takun namu ranar tashin alkiyama sai amana tambaya a kansa shi sa ɗaya daga cikin malaman tafsiri yake cewa idan da akwai abin da Allah maɗaukakin sarki zai kau da kai a kansa zai kau da kai a kansa bai kawo shi ba ya ce da wannan takun da muke da ƙasa take tafiyar da wajen da shi Allah madaukakin sarki zai kawo da kai yace amma takun da kake zuwa wajen aikin alkhairi ko wajen aikin sharri sai an halatto maka da shi an nuna maka shi ranar tashin alkiyama Allah madaukakin sarki ya samu dace yan uwa wannan ita ce fassara ta farko fassara ta biyu shine abinda malamai suka ce shine afarul khairi wa afarul shar abinda mutum ya aikata na alkhairi da kuma abinda mutum ya aikata na sharri mutum zai mutu amma kuma wannan abin da ya aikata yana tafiya yana gangarawa je zuwa gari shi yana kabarinsa idan aikin alkhairi ka aikata ka koyar da wasu mutane ta sanadiyar ka mutane suka koyi wani aikin alkhairi ko ka samar da wani abu da mutane suke amfanuwa da shi gwargwadon adadin mutanen da suka amfani da wannan abin gwargwadon adadin mutanen da suka shiri ta dalilinka gwargwadon adadin mutanen da suka fita daga cikin bala'i suka fita daga cikin masifa ta dalilinka dukkanin ladan da aka ba su za ɗauka kai ma a baka kana raye ko kuma ka mutu wannan shine fassara ta biyu da malamai suka yin kwana masu albarka shi sa idan kai wani zance ko ka aikata wani aiki ko wani hali daga cikin halin da mutane suka yi koyi da kai ya kasance kai ne wanda ka kirkiro abin ko kai ne wanda bayan an manta da shi ka dawo da shi mutane suka ce da aikatawa in na alkhairi ne zaka samu ladan alkhairinka yanzu yan uwa adadin mutanen da suke masallacin nan idan ka koyar da su wani abu na alkhairi guda ɗaya kowa ya kowa ya yake yi duk lokacin da kowanne ɗaya daga cikin mutanen da suke masallacin nan da wanda suke waje suka aikata wannan aikin sai Allah ya ɗauki ladan kowanne ɗaya daga cikin su irin abin da aka bashi kamar sai an baka bayan kowanne an bashi nasa ladan yan uwa sannan kuma a tattara ladan su duka kai kuma a baka haka nan kuma yan uwa idan sharri mutum ya koyar fa subhanallah idan sharri ka koyar adadin mutanen da suke masallacin nan suka koya duk lokacin da mutum ya aikata wani aikin sharri adadin mutanen da suka aikata yawansu bayan an ba kowa laifinsa sannan za a tattaro adadinsu mutum dubu ne mutum ɗari ne mutum miliyan ne sai a tattara gaba ɗaya kana kabarinka sai a tura maka wallahi sai ya je inda mutum yake duk abin da ka koyar na sharri ya ɗore mutane suka ci gaba da aikata shi duk lokacin da wanda ya aikata ya aikata daga cikin mutane bayan an bashi nashi laifin kai ma kuma sai an baka saboda kai ne sadadi kai ne sila Allah maɗaukakin sarki ya samu dace shi sa ‘yan uwa duk lokacin da mutum ya yi sanadiyar koyar wani wani ilimi na addini ko ya masa wata nasiha ko ya masa umarni da kyakkyawa ko ya hani daga mummuna ko ya koyar da shi wani ilimi da ya ci gaba da amfani da shi ko ya rubuta wani littafi da aka ci gaba da karantawa ana amfanuwa da shi ko ya aikata wani alkhairi na sallah ko zakka ko sadaka ko kyautatawa wasu da ba sa yi suka koya a wajensa suke aikatawa to wannan aikin alkhair haka zai ci gaba da zuwa masa yan uwa haka zai ci gaba da gangarawa zuwa gare shi ko bayan ya mutu yan uwana masu albarka mu ɗauki malamai da suka gabata ku ɗauki irin addini aikin da suka yi wa addinin musulunci yanzu ka ɗauki imamin nawawi Allah ya masa rahama kalli littafin sai da ya rubuta arba'un hadisi a duniya kaf ina ne ba a karanta arba'un hadisi duk lokacin da wani ya dauki arba'un hadisi ya karanta dan uwa ko ka so ko baka so ba sai ya daula danka an an kai imamin nawawi da Allah yan uwa imamin nawawi bai saba ba yana lahira amma duk abin da makaranta ka zo karanta an amirul mu'minin Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu ana kai imamin nawawi fa yana kwanta aka bar sa shekara imamin nawawi nawa da rasuwa yanzu amma ana kai masa ladan abin da ya abin da ka karanta kalli imam al-bukhari dalilin rubuta sahih al-bukhari inda da muke karantawa wanda shine mafi ingancin littafi bayan alqur'ani mai girma malamin sa ishaq bin rahuya shine wata rana ana zaune a majalisi ana karatu yace kai ina ma dai a cikin ku dalibai za a samu wani ya tattara hadisan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wanda suke ingantattu ne kadai ya tace su daga imam marasa lafiyan ya jefar da su a gefe imam al-bukhari ce daga lokacin sai na ji aikin yin hakan ya darsa a cikin zuciyata daga lokacin kuma sai na sa dan bana fara aiki shine sanadiyar rubuta sahihul bukhari din al-jami'u sahih yan uwa yanzu a duniya ina ne ba a karanta sahihul bukhari wannan musulmi ne bai amfana da sahihul bukhari ba to duk ladan da aka ba imam al-bukhari sai an ba wancan malamin nasa da shine sanadiyar rubuta littafin nasa yan uwa ku kalli alkhairin yan uwa ku kalli yadda al'abarin yake to haka yake kuma dukkanin wanda ya sunnanta wata wani sharri abinda ba a san da shi ba na sharri ka kirkiro mutane ka kawo mutane suka rike shi suke aikatawa to ka sani duk adadin mutanen da suka aikata kai ma sai an kai maka irinsa na sharri Allah ya kiyaye mu babban malamin tafsiri Muhammad Aminuddin Shanqiti a cikin tafsirinsa Adwa'ul Bayan fi Idahil Qur'ani bil Qur'an yake cewa abinda wannan ayar take nufi shine huwa ma sannuhu fil Islam shine abinda mutane suka sunnanta a cikin addinin musulunci min sunnatin hasanatin daga wata sunna kyakkyawa aw sayyi'atin ko kuma sunna mummuna fa hiya min fa huwa min afari min afarihim ya'malu biha ba'dahum zai kasance daga cikin abin da ke zuwa gare su bayan mutuwarsu zai kasance daga cikin abin da Allah ke kai musu ladansa ko alhakinsa bayan mutuwarsu sai sauri sai ya marmaza sai kafa wani hujja da wani hadisi na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da yake cewa laisa min nafsin tuqtalu bulman babu wata rai in ji annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da za a kashe saboda zalunci duk kisan da aka yi a duniya inda saboda zalunci ne sai ya kasance ɗan gidan annabi adam na farko wanda malaman tafsiri suke cewa sunansa ƙabila sai ya kasance yana da rabo a cikin wannan kisan da aka yana da zunubi da laifi a cikin wannan kisan da aka annabi ya ce li annahu awwalu man sanna al saboda shi ne wanda ya fara sunna ta kisa a duniya ba a san kisa ba shi ya kirkiro da kisan kai ya fara yi to duk kisan da aka a duniya yan uwa yanzu duk adadin mutanen da aka ji an ce an kashe a Najeriya an kai hari an kashe kaza duk kisan da aka yi sai an ɗauki laifi irin na wanda ya kisan an kai masa yana kabarinsa daga lokacin da ya kisan zuwa yanzu yan uwa mutum miliyan nawa aka kashe ko in ce biliyan nawa aka kashe to duk adadin mutanen da aka kashe sai an kai wa kabila na cikin kabarinsa fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un imam an-nawawi Allah ya masa rahama yake cewa wannan hadisi yana ɗaya daga cikin manya-manyan ka'idodin addinin musulunci yana nuna cewa dukkanin wanda ya farar da wani abu na sharri a cikin al'ummar musulmi sawa'un a addini ne ko a duniyance wanda zai amfanar wanda zai cutar da addinin musulunci ko wanda zai cutar da ma'amalar mutane da al'amuransa na yau da kullum yace za a bashi kwatankwacin alhakinsa da kuma alhakin duk wanda ya koyi da shi har zuwa ranar tashin alƙiyama inji imamun nawawi yace haka nan kuma wanda duk wanda ya aikata wani aiki na alkhairi za a bashi ladan wanda ya yi koyi da shi da ladansa har zuwa har zuwa da Allah madaukakin sarki zai tashi kiyamarsa misali yan uwa daga cikin abin da zai fito mana da a hakikanin tafsirin wannan aya da makaranta akwai wata aya a cikin alqur'ani Allah madaukakin sarki yake cewa yahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamah wa min awzaril ladhina yudillunahum bighairi ilm Allah madaukakin sarki yace liyahmilu auzarahum dan su ɗauki laifukansu da zunubinsu kamilatan cikakke su ɗauki laifinsu cikakke yawmal qiyama ran tashin alqiyama sai Allah ya ce min auzaril ladina yudillunahum bighairi ilm sannan kuma su ɗauki laifi da zunubin wanda suka batar ba da ilimi ba wato Allah madaukakin sarki na bayani game da kafarin da suka batar da wasu wa idza qila lakum ma za anzala rabbukum qalu asatirul awwalina idan aka tambaye su aka ce mai ubangijin ku ya saukar sai su ai tatsuniyoyin mutanen farko ne kawai shirme ne da shirbici sun faɗa ka ne don su hana mutane karɓa addinin musulunci sai Allah maɗaukakin sarki ya ce to waɗanda duk suka yi haka laifin da suka yi na kafircewa Allah maɗaukakin sarki za a ba su nasu cikakke ba za a tauye musu komai ba sannan kuma laifin wanda duk suka hana shiga addinin musuluncin su ma sai an ɗauko laifin su adadin mutanen dubu ne miliyan ne ɗari sai an ɗauka kuma su ma an jibga musu Allah subhanahu wata'ala ya kiyaye har yanzu yan uwa wannan hadisi ko wannan ayar hadisin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zai gaskata shi shine fadin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da yace man sanna fil islami sunnatan hasana wanda duk ya sunnanta wata sunna mai kyau a cikin addinin musulunci yana da ladan wannan sunnar da ladan wanda suka yi aiki da ita bayansa ba tare da an tauye kowa daga cikin ladansa ba shi za a ba su ladansa cikakke su ma za a ba su ladansu cikakku sannan kuma a ɗauko ladansu irin wanda aka ba su shi ma kuma a ƙara masa sannan yace wanda ya sunnanta wata sunna mummuna a cikin addinin musulunci za a ba shi laifin sunnar da ya sunnanta sannan kuma a ba shi laifin waɗanda suka bi shi akan abin da ya sunnanta na muni har zuwa ranar tashin alkiyama ba tare da an tauye komai daga cikin laifin ɗaya daga cikin su ba annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi yace idza mata insanu idan mutum ya rasu ya mutu ya bar duniya aikin da yake zuwa gare shi duk ya yanke sai wasu abubuwa guda uku suna cikin wa asarahum da muke bayani a kansa Allah madaukakin sarki annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace abu na farko shine sadaqatin jariya sadaka da mutum yayi da take gudana ka gina masallaci ka gina rijiya da mutane suke amfani da ita ka gina makaranta da ayyan musulmi suke karatu a ciki ka rinka biya wa marayu kuɗin makaranta suna karatu ka ɗauki nauyin marashi ka taimaki rayuwarsa duk abin da yake bayan ka ladansa zai ci gaba da tafiya wannan al'amari shi ake kira sadaka jariya duk mutumin da ya gina makaranta ko masallaci adadin shekara ɗari ana karatu a masallaci ko a makarantar nan duk lokacin da aka yi karatu da lokacin da aka yi sallah sai an ɗau ladan adadin mutanen da suke karatu an kai masa yan uwa wani irin alkhairi ne wannan duka sai an ɗauka an kai masa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace au ilmin yuntafa'u bihi ko kuma ilimin da mutum ya bayar da ake amfanuwa da shi adadin mutanen da ka karanta suke amfani da ilimin duka sai an ɗauki ladansu su ma an baka aw waladin salihin ya da'ulahu ko ɗa nagari da yake maka addu'a ka haifa nagartaccen ɗa da kai masa tarbiyya yake maka addu'a to shi ma bayan ka mutu ladansa zai cigaba tafiya zuwa gare ka waɗannan abubuwan su ne suke zuwa mutum bayan ya riga ya mutu yan uwa daga cikin abubuwan da suke zuwa mutum bayan ya mutu akwai kyakkyawar tarbiyya ka tsaya akwai ɗanka kyakkyawar tarbiyya babu abin da zaka ba wa ɗanka mafi girma mafi alkhairi kamar kai masa tarbiyya wallahi ka bashi kuɗi kai mai gata ka kai shi waje ka kai shi ciki kai mai kaza duk ba shi bane gatan ka bashi tarbiyya ta addini wallahi shine abin da zaka masa na gata shi yasa mu kalli Imam Ahmad dan Hanbal babban abin misali ne babansa ya mutu tun yana shekara goma tun yana ɗan ƙarami kafin shekara goma baban ya mutu amma mahaifiyarsa ita ta tashi da suka bada kula da shi yake bada labari ya ce mahaifiyata ta haddatar da ni alƙur'ani ina ɗan shekara goma babarsa mace ta haddatar da shi alƙur'ani ina ɗan shekara goma ya ce ita take tashi na da asuba kafin sallar asuba ta tashe ni ta yi min wanka ta dafa min ruwa a lokacin bagdad garin iraki akwai sanyi ta dafa min ruwa na yi wanka ta kawo kayan sanyi ta samu na yi sallah idan na yi sallah ta nafila sannan ta sa hijabinta ta rufe jikinta ta ɗauke ta kai ni masallaci saboda tsakanin masallaci da gidanmu akwai nisa mace take wannan yan uwa ta kai shi har masallaci ta tsaya a yi sallah idan akwai darasi a yi darasi ta sa shi je wajen malami ya zauna ya karatu ta dawo da shi gida yan uwa wai imamu ahmad ibn hanbal yanzu a duniya imamu ahlus sunna wal jama'a shine zama haka a sakamakon mai tarbiyya ta gari duk abin da imam ahmad dan hanbal ya samu na lada sai fa yan uwa an dauki irinsa an kai wa mahaifiyarsa kai ma haka ne idan kai wa danka tarbiyya zama wani danka ya zama mutum mai taimakon mutane mai karantar da mutane mai amfanar da mutane ta hanyar da yake ta siyasa ce ko ta ilimi ko ta dukiya ko abin da ya kama da haka duk abin da ya na alkhairi sai an dauka an kai maka tarbiyya kenan yan uwa yan uwa da karshe wannan zance na ba zai cika ba dole sai mun tattaro hankalinmu mun miƙa shi zuwa ga abin da yake faruwa a duniyance a yanzu shine kafafen sada zumunci kafafen sada zumunci su suke ɗaukar mafiya tsoka daga cikin rayuwarmu a yanzu idan ka irga awa 24 da muke rayuwa a ciki za ka ga wasu wallahi suna awa goma sha biyu awa goma sha hudu awa goma a kan waya suna latsa waya suna shiga kafafen sada zumunci sauran awoyi shine za a samu a ɗanyi bacci a ɗanyi wasu harkokin amma awa goma sha biyu mutum yana kan waya to ka sani wannan al'amarin da yake abin da yake hannunka wallahi abubuwa da yawa da kake yi bayan ka gama ranar tashin alkiyama zaka je ka gala zaka je ka alakin kayanin dinku saboda wannan abin da kai ka bari mu sani dukkanin mutumin da a social media ya ɗauki hoton wani ya sa aka zagi wannan adadin mutanen da suka zage shi sai an ɗauki alaki irin nasu an bashi ka ɗauki hoton mutum ka sa a cikin akan midiya ka ce jama'a me za ku ce game da wannan wallahi duk wanda ya zage shi kai da ka faɗa idan mutum dubu suka zage shi sai an baka la alaki mutum dubu wallahi idan magana ce ka rubuta kai batanci ga wani adadin mutanen da suka yi comment suka bata shi suka zage shi sai an baka alaki irin nasu haka al'amarin yake yan uwa ka sani duk wani bidiyo da ka ɗauka ka sa na batanci ko na rashin kyautawa kana cikin kabarin ka mutu wani zai filayin ɗin bidiyon yana kallo wallahi sai an ɗauki allaki an kai ma kana cikin kabari 'yan uwa mu ji tsoron Allah akwai da yawa daga cikin wasu daga cikin 'yan dirama wanda suke wasan hausa na barkwanci ko abin da ya kamata ka sai rasu sun mutu suna cikin kabarin su musulmi ne wasu daga ciki kai musu addu'a ka ce Allah ya ji kansu amma sai a ɗan ɗauko bidiyoyin su a dinka sa wanda sun yi abin da ba daidai ba wani sun dura ashar a ciki wani sun yi batsa wani sun yi zancen da bai dace ba kuma ka sa wai karshe kuma sai mutum ya ce Allah ya ji dan wani wannan manafinci ne ba daidai bane su tassa kai wallahi wannan abin da ya faɗa dura ashar yana kabarin sa sai an tashe shi an bashi allakin sa abin da ka sa mutum dubu sun gani za a gani wanda suka biyu din biyu da mutum dubu ne wallahi duk mutum dubu ne da suka gani sai an kai mai alaki wannan taimakon sa kai ko cutar sa kai taimakon sa kai ko cutar sa kai mu ji tsoron Allah ƴan uwa mu kiyaye abin da duk zai haifar da kanmu ko ƴan uwan mu abin da yake mara kyau ƴan uwa daga cikin atamatul kubra da muke ciki akwai wani bala'i da ya shigo a cikin social media mai suna TikTok wannan bala'i ne da al'ummar musulmi ya kamata kowa ya tashi yaƙe shi ba malamai kaɗai ba kowa ya tashi yaƙe shi duk mai mutunci ba wai ba ma mai addini ba mai mutunci ya kamata ya tashi yaƙe shi kowa ya san abin da yake faruwa babu wani bidiyo babu wata kafa ta sadarwa ta bidiyo da ake kallon ta yanzu a duniya musamman a Najeriya kamar TikTok babu wallahi me yake faruwa a TikTok yan mata yara da matan aure da manya wasu wallahi matan aure ne za su fito su sa ɗamamman kaya matsatsu su fito su rinka rawa suna juya jikinsu mutane su buɗe su rinka gani fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wasu daga cikinsu da rigunan bacci suke ɗauka irin wannan hotuna wata za ka ganta ta rungume namiji tana ɗauka ana nunawa wata tana kisin ɗin namiji ana nunawa ana sawa gashi nan kowa ya san abin da yake faruwa wasu suna fitowa suna faɗar maganganu na batsa na zubar da tarbiya yaran mu ƙanana wanda suke da waya a su baka sani ba sun je sun ɓoye suna kallo irin waɗannan maganganun sun fi saurin tasiri a ƙwalar yaro sama da sama da magana mai kyau wallahi kafin ya koyi magana ɗaya mai kyau sai ya koyi irin wancan guda goma ka ba ta waya ko ka sai masa waya ya je ya yi ƙoƙari a jarabawa maimakon ke masa abin da ya dace ka sai masa waya ka rubuta tarbiyarsa wallahi a zamanin da karu zago su tarbiyarsa ina iyaye na mata ina iyaye maza kowa ya ɗauki nauyin da Allah maɗaukin sarki ɗora masa akan ya'yansa ku san me yaran ku suke yi da wayoyinsu kowa ya sani ke kuma da kike ɗora irin wannan hoton na fitsara da rashin mutunci ki sani cewa za ki mutu ki shiga cikin kabarinki duk wanda ya ɗauko tiktok ya yi plane ya kalli bidiyon ki kina rawa wallahi sai an kai miki allakin ki kina cikin kabari mutum dubu a rana ɗaya kina kabari kin daina aiki lada ya daina zuwa miki amma alaki kullum sai ya je miki guda dubunnai mutum dubu ne suke ganin wannan tiktok din ba fa abin na je abu ne fa na duniya fa mutum dubu ne ya su ganki kina rawa a duniya adadin mutanen da suka ganki kina rawa a tiktok adadin alhakin da Allah madaukakin sarki zai sa a rubuta miki kai ma uba wallahi duk lokacin da yarinya ka take tiktok ko ɗan ke tiktok baka ɗau matakin da ya kamata ba bayan an bata nata alakin kai mahad da kai ku anfusakum wa ahlikum nara Allah madaukakin sarki faɗa kana da laifi me yasa baka bincika ba me yasa ba bincika ba dole ne mu san abubuwan da yaran mu suke yi da waya dole ne ban binciken wani wannan wayar wato tana da yawa daga cikin mutane yanzu ita take so ta yan uwa wallahi idan bai wasa ba da yawa daga cikin mutane yanzu wannan wayar da take hannun ita take mu dole mu kiyaye Allah madaukakin sarki ya halicce mu dan mi a masa bauta ba dan mi wasa ba ba don mai shirme ba shi sa al'ummar da ba ta da aiki sai irin waɗannan abubuwa ta samu ci gaba ana bayani duniya ta ci gaba ana karni na wajen 20 da wani abin ana tsere tsere yara ƙanana tana da amerika suna kera agogo da motoci da sauransu mu yara mu sai rawa a cikin tiktok saboda allah ana kera motoci ana kera kaza ko ina an ci gaba ana ilimi technology ya ci gaba a duniya mu kuma yaran ba abin da suka iya sai rawa tiktok sai postin na siyasa a zagiwanta a ce wancan mutunci ina za mu samu ci gaba ba a haddasa alkur'ani ba ba a haddasa dictionary ba ba abin da aka iya ba ilimin addini ba ilimin boko sun turo mana abin da ya zo ya halakar da mu ya halakar da yaran mu yan uwa yanzu aka za mu ci gaba da rayuwar yan uwa mu abin da yake kanmu shine mu faɗa mu isar aiki kuma ya rage namu gaba ɗaya aiki ya rage namu gaba ɗaya kowa shi zai tashi wa kansa aiki babu wanda zai shigo gidan kai ma aiki kai zaka lura me ake a cikin gidanka me matarka suke yi aure dubu nawa irin waɗannan wannan wai ta lalata luwaɗi nawa irin wannan waya ta haɗa zinace zinace nawa irin wannan waya ta haɗa to wannan da sata da kidnapping dubu nawa irin wannan waya ta haɗa an yi waya don an amfani da ita akwai duk abin da kake so na alkhairi akwai shi a cikin wayan nan duk littafin addinin musuluncin da ka sani akwai shi a cikin waya ka duba ka karanta mana in na bokan ne ma na likitanci ko na kowane irin fanni akwai a ciki ka duba ka bincike ka an da zai amfane ka mana ana harkoki da waya ana harkar kasuwanci a samu kuɗi mun zo muna barnatar da data kuɗin mu muke sawa muna tura wasu yahudawa ko muna kona kuɗin mu kuma muna saban Allah duka goma da ashirin Allah madaukakin sarki ya kiyaye Allah ya datar da mu Allah ya shiryar da mu Allahumma izal islam wal muslimin وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واهم حوزة الدين يا رب العالمين وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد